الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة abubuwa da 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu insha Allah ta'ala za ku ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai albarka mai suna muktasar sahil bukhari wanda aka fi saninsa da suna attajare da tsare li a hadisa jami'in sahih yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki ɗaya ga wata ko wata ya kama nijiya biyu biyu ga watan sha biyu ko yawwa biyu ga watan sha biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda zo zai da daya ga watan bakwai 2022 gregorian calendar kamar da muka saba za mu tashi yau sabon babi babin da yake magana akan almasjidu fil buyuti ko babul masjidi fil buyuti babin da yake magana akan masallaci a cikin gida ya halatta a gina masallaci a cikin gida kada abu da kwanakin baya ya fara zama sha'iwa a kasar nan mutum ya zo gidansa sai dan masallaci dan gangani a gefen masallacin ko a gefen a dangon gidan wani ma sai an shiga cikin gidan ake shiga cikin masallacin wani kuma zai fitar da masallacin ta kofar gida irin wani abubuwan ya halitta har hausa suna masu suna allah ga naka sai gidansa ma keke ya yi wa allah dan karami gina masallaci a cikin gida ya halatta hadisinmu na farko daga mahmud bin rabia al-ansari anna itban bin malik ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال shi wannan mai ruwaya mahmud bin rabi'a mutumin madina ne ya ce itban bin malik sahabi ne daga cikin sahabban mazan allah sallallahu alaihi wasallam kannan ma ya je har yakin badar kawai yana daga cikin sahabban farko farko kenan to ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya rasulallahi kad an kartu basari ya ce ya manzan Allah hakika idona ya fara garara-garara ai ma'ana baya kallo sosai shekaru sun tafi za ka ido ya yi rauni wa ana usalli liqaumi ni kuma a garinmu ni ne nake ma mutane limanci ni ne limamin garinmu fa'iza kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum duk lokacin da ruwan sama ya zo akwai wani abu mai kaman kwari a tsakanina da mutanen sai ya ruwa ya tafi sai rika gudu ta gudu in an yi ruwan in ba ruwan sama ba ruwa rai zai zai wuce je sallah ya dawo masallacin kenan kamar yana nesa da gidansa mai yawa kaman gari ne guri ne wanda yake mai kwazazzabo saboda haka tsakanin nan da nan akwai hanya da ruwa yake wucewa amma sai da damina ba da gine da mamman mai da haka idan ruwan sama ya zo sai ya shiga tsakanina da su in haka ta faru kuma lan astati an atiyal an atiya masjidahum ba na samun daman na je masallacin nasu fa usalli lahum ballanta na mani musulmanci saboda matsalan ido da kuma tikin tafiyar shekaru wai duk ta saboda haka raina ya so zuciya ta so ya rasulullahi ya kai mazan Allah a naka tati ne ina son kai da kanka ka tako ka zo har gidana fata sallifi bai te sai kai sallah a gidana ba ta ke zuwa musallar sai na daki wannan gurin da kai sallah din ya zama min gurin yin sallah a nasa sai zama musallaci kenan ko yawon duk da ce bai ce fa'atta ki zuwa masjidan ba don dauke shi ya zama musalla yawa musalla yawanci malamai sun fi fasara shi a masallaci wanda yake ba a yi masa gini cikakke a masa rufi ba wuri da ware shi ana yin sallah kamar irin masallacin bakin kasuwa ko tasha gurin da aka wari ake sallah yawanci malaman mu sun fassara wannan da shine musalla amma kuma ma laifi za a ɗaukar masallaci ma musalla a nan kenan a wasu kuma zahabobin kuma kamar ta nan shafi'iya duk masallacin da ba na juma'a ba suna ce masa musalla masallacin juma'a su ne kaɗai suke ce masa masjid kamar mutanen malaysia masallacin juma'a ne suke ce masa masjid duk wani masallaci in ba a juma'a to sunansa musalla a gurinsu fara ka kina kaga masallaci kakke ma kamar lalle zai iya zama musalla ba sai lalle wanda ba a yi masa rufi ba to na son ka zo kai sallah a gidana sai na samu gurin da za mu rika yin sallah a gurin kamar yana son ya cira to wancan masallacin ya dawo da shi nan kina wallahi ala qala sai yake cewa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mai riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa sa'af'al insha Allah da sannu zan yi hakan ku in Allah ya yarda ina son ka zo gidana ka yi musalla a wani guri sai mai da guri zama masallaci sai ce in Allah ya da zan aiwatar da hakan nan dai aiwatar da kaga kenan wannan ana tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ansa kiran mai kira ko yawa don daga cikin hakkin musulmi kamar yadda ya zo cikin wani hadisi hakkin musulmi akan musulmi dan uwansa shine iza da aka wasajib lahu ko in ya kira ka saboda wata bukatansa to ka ansa masa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan gaba a wajen rayuwar wannan sunna din ina son ka zama masallaci gida na kai sallah mu dauki gurin ya zama masallaci sai ce in Allah ya yarda ina nan tafi ba matsala qala idbanu idbanu yace fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar hina irtafa annahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ko zuwa gare ni sai na gan shi sun zo da shi da abubakar da shi da sayi na abubakar kidan ko sai ya yara ko shi sai suka taho don haka fasta azan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa azantu lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana neman izini ya shigo na ce masa al'izuna laka ya rasulullah izini naka ne an riga an baka shi ya manzan Allah sallallahu sai ya bashi izini ya shiga don haka sai ya shigo falam yajlis hina dakhala albayta a lokacin da ya shigo masallacin nan ko zama bai yi ba sun makala sannan sai ya ce aina tuhibbu an usalli min baitik ina ne kake sanar maka sallaɗin a masallacin nan don haka bai zauna ba ma ballantana wani abu ya zo daban ya shiga ya kawo dalilin da za a jinkirta wancan ko kuma wanda matsalar ta zo da za ta sa ba za a yi ba kamar yana nuna wani ce in mutum ya simmatu a kan aikin alkhairi to ya kokari ya gabatar da shi yana nuna kamar concentration a kan wato kenan abu guda daya in kasa shi aka ba a gama da shi sannan sai na biyun sai biyo ba an wuce wannan layin sai kuma a yi na gaba haka ce ina kake so ne maka sallah din qala sai yake cewa fa ashartu lahu ila nahiyatin min albayti sai na nuna masa wani dungun gida na ce masa daga guri kaza nake so a yi wani gefe na gida inka faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙabbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsayu ma'ana sai aka yi sahun sallah kenan ko sai ya kabbara fagumna mu ma sai muka tashi muka yi kabbara fasafafna muka yi sahu a bayansa fasalla sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka a ta rako'i guda biyu sun masallama sannan sai ya ce assalamu alaikum kenan ya nuna kamar sallan ta nafila ne ko ba farilla ba ne na farko ya ce da rana ne da rana kuma ba mu da sallan farilla mai raka biyu yau da ma ce bayan fitowar alfijiri ne sai mai tsammanin sallan safiya ne da ma ya ce da rana yau wace hina irtafa an naharu lokacin hantsi ya daga yau saboda haka kenan wannan sallan da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallan nafila ne kenan ya halatta za a iya yin jam'i a sallar da ba ta farilla ba ƙala sai yake cewa wahabas nahu sai muka daƙilar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inji shi itban kenan mun gane wannan ala khaziratin sana'ana halahu akan wani ɗan abinci da muka yi masa dama kenan sun tanadi wannan saboda suna tsammanin zuwansa sai suka tanadi wani abinci ana kiransa khazira nau'i ne na abinci irin nasu yawancin khazira ana yin sa da nama ne za a yanka shi kucin kucin kucin kucin kucin kucin kucin kucin haka sai a sa a dafa in an dafa sai a sa ruwa sosai san ruwa sai a sa gari sai a sa kayan miya sai hada sai a damu shi a damu sai zama kamar gwata-gwata haka amma kuma nama ne a cikinsa kuma yawanci naman ma sai wanda ya kwana in an yanka yau ba za a yi da shi ba sai gobe idan ya kwana kuma ya dan fara tsami kenan haka to wannan suke wani lokaci kuma suna yin sama ba da nama ba amma da yawanci ka ce kazira to da nama aka yi shi kuma da gari kuma naman dafaffe ne ba soyayye ba so da mun yi wannan sai muka ci ato ya rasulullah musamman ma ajejin ayi ga abinci za a dan ci abinci so muka dakilar da shi ma'ana muka bata masa lokaci don ya zanna ya ci wannan abun kuma sun yi wannan purposely don annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake ce sana'ana halahu mun yi domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna kenan idan mutum mai mutunci ko mai muhimmanci zai zo gurinka babu laifi kai masa abinci na tarba ko yawa musamman ma ya zama special saboda gwargwadon nasa matsayin saboda mutunta da girmama wannan ba zai zama wato kinan da laifi ba ƙara sai yake cewa fasaba filbaiti rijalun sai mutane suka yi ca a gidan ma'ana wannan ya tafo ta nan wannan ya tafo ta nan wannan ya tafo ta nan wannan ya tafo ta nan min ahalil dari cikin mutanen wannan garin ma'ana ahalil dari wannan kabila din kenan ake nufi ko yawa zu adadin mutane wanda suke masu yawan gaske sai suka zo su suka zo su me yasa suka zo su hmm ai riga an yi sallar yawa sun ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shikenan za su gana da manzan Allah sun ji labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi da haka su ma sai suka tafi saboda duk inda yake alkhairi ne maganansa ilimi ne yawa ayyukansa ibada ne da sauransu saboda haka sai suka zufa shi tamagu sai suka taru a gurin fa qala qa'ilun minhum sai wani mai magana a cikin su ya ce a'a aina malik bin dukai bin dukaishin ina malik dan dukaishin ana ce masa dukaishin ana ce masa dukshani ina malik dan dukshan ban gan shi ba faƙala ba sai wani daga cikin mutane sai ce zalika munafikun la yuhibbullaha wa rasula sai ce kada Allah rabu da shi wannan munafikin kuma ai munafiki ne ai mutum da baya kaunan Allah baya kaunan manzon Allah kuma na ruwan ka ba da shi har zaka rika tambaya kan kan ma ya zo mana baya bai ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan ba kuma waye bai zo ba sai shi kada dama shayi rabu da shi kawai wannan magana a gaban wa aka yi ta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take sai yace la taqul zalika kai karka sake wannan magana karka sake wannan magana ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bi zalika wajha Allah baka ga yana cewa la ilaha illa Allah ba kuma neman yardar Allah ta sa yake faɗa la ilaha illallah ai musulmi ne kalman da yake ta la ilaha illallah don neman yardar Allah ya yi ta ba don munafukanci ba don haka karkara ta don wani magana ƙala sai mai magana sai ya ce Allahu wa rasuluhu ala to yanzu da Allah da manzon su suka sani kaga kenan kaman bai dan sassauta ra'ayinsa ba yana nan akan cewa wani mutumi munafiki ne to amma yanzu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan ya haƙura Allah da manzansa su suka sani yanzu sadaka ya haƙura kala sai yake cewa fa inna amma mu kam nara wajahu wa nasihatahu ila almunafiqina mu kam muna ganin karkatan fiskansa da mutanen da yake mu'amala da su suke masa nasiha akan lamuran rayuwarsa duka karkatansa zuwa ga wato kenan munafikai ne mu muga fuskarsa ta karkata zuwa ga mutanen da muke daukan su a matsayin munafikai yana tare da su saboda haka shi yasa muke wannan magana din fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa inna allaha qad harrama ala nari man qala la ilaha illa allah yabtagi bi dhalika wajha allah lalle Allah madaukakin sarki ya haramta mauta wato duk mutumin da yace la ilaha illallah da neman fuskantar Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya haramta ba da munafurci ba shi kuma wannan la ilaha illallah sa yayi ta ne dan neman yardar Allah to duk wanda ya la ilaha illallah dan neman yardar Allah Allah madaukakin sarki ya haramta fuskansa wato ki ya haramta wuta ta ci shi wannan kenan ai ba munafirci yana faɗa abin da ke zuciyarsa ne don a warkar masa da shi kuma an warkar da shi i dalilin da yasa suka yi masa wannan zargin yake faɗa ka gane dalilin da yasa aka masa suke wannan zargin shine yake faɗa ka fahimce shi yauwa me yasa suke masa wannan suna ganin sa tare da munafukai da haka shi yasa suka masa zance kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi yace wannan mutumin ba munafiki bane yauwa ka kaman yana karantar da mu har yanzu duk inda aka zauna wani kawo gulmar wani a samu wani zai wanke shi yauwa saboda zannubil mu'minina khairan yauwa kaga lokacin da ka bin malik wani tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tabuka yace ban ga ka'ab dan malik ba eh sai wani yace me eh abu sabu burdahu wa nadaru wa nadaru fi ithbihi ko kaga shi ya dan faɗi magana mai dan dadi ma duniya ne ta tare shi bai ce munafiki ba eh amma take mu'adh bin jabal yace me yace bi sama kulta yace wallahi mu ba mu san komai dangane da shi ba sai dai alkhairi yau sauraka a guri idan wani ya kawo kuma da ana irin wannan ɗabi'a da za ta rage munafirci za ta rage gulmace-gulmace da zaran wani ya kawo sukan wani sai wani maza maza ya bashi kariya shi dai wannan an toshe wannan sannan kuma wani a gurin kuma ba zai tunanin kuma ya sake kawowa abin amma ka kawo gulman wani muka tattauna muka yi dariya muka daɗa ƙarfafa muka gwiwa za ka kawo wani ma wani ma a gefe zai ce ai wani ma kaza kaza to kaga an bude kofar da ba ta da iyaka yawa shi ma kuma za ta da ne manik ta ba ne inda ka baga duk ta baka inda gaire wanda ya zo ya gulmata a wajenka to kai din ma ya gulmarka a gurin waninka yawa to amma irin wannan simple simple abu kaga ba da bacin rai ba to ba da bacin rai ba a baka gace la ilaha illallah ba yana neman abin ai duk wanda ya ce la ilaha illallah yana neman yardar Allah Allah madaukakin sarki ba zai sa shi a wuta ba kasan ku munafika wata za ta tabbata don haka karka kara sai mu shi ma wancin yace ayya rasulullahi wallahi mu ba san komai dangane da ka abin malik ba sai alkhairi da duk sauran irin wayannan darussa suna taimakawa wajen gyara majalisan mu sai majalisan mu su zama majalisai ne na tattauna kawai akan aikin alkhairi ba wato kidan bata lokaci wajen gulma akan yan yan uwan mu ba sai me zamu da fahimta a cikin wannan hadisi na'am
wanda ba za ana ya gabatar da sallar a take ba da wanda za ta duka ma za su ya shagaltar da su da wani zai kawo yawwa to kaga sai da ya gabatar da abin da ya gabatar tukuna kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai gabatar da aikin da ka sa a gaba ana kiransa concentration kenan ko an taba karanta wani abin a cikin wani wani fasil na gani barayi sun je banki za su yi sata wani ce duk ya kwanta ta ta mace ta wani irin mummuniyar kwanciya sai wani ce ki dalla gyara kwanciyar ki nan sata muke yi ba iskanci ba yanzu kaga ba za ta dauki hankalinsa akan abin da ya kawo su ba sun yi concentration akan abin da suke duk da ba yan iskan ne fa amma dai ba sa son wani abu ya yi da abatin attention su eh zai ta gyara kwanciyar ki tsala nan gurin robbery ne ba a cikin bayan falo muke ba to a gai saboda haka wannan sai me za mu sake fahimta a cikin wani hadisi idan da larura za a iya salla masallaci a gida yau idan bukata ta taso za a iya kaga gashi wanda ya sassauta masa sannan kuma yana nuna mana girmama manyan mutane wannan mutum kaga da shi aka yi yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi ya girmama shi kuma ya karbi larurinsa yawwa ya karbi larurinsa a matsayin sa na wanda yake ya sahabbance shi an ji har yakin badar da shi kuma can garin su kuma shine babban limami ga laruri ya samu ba za a ce hai kai da Allah tura shi gefe a kawo wani ba yawa da sauransu a sai abi da shi har Allah madaukakin sarki ya kawo wato kinan maslaha dangane da al'amuransa da sauransu ka girmama bako ai girmama manyan mutane da sauransu duk akwai a ciki babun hal tun bashi kubur al-mushriki al-jahiliya wa yuttakhazu makanaha masjidan ya halatta a tone kabarin mashirkan jahiliya a yi masallaci a gurin makabarta ana binne mashirkai amma ba musulmi ba a tone kabarin a tone tone a tone karfi shi a tara ajiyar kai su wani guri a kone su ko a binne su a wani guri wurin kuma sai ya zama masallaci haka ya halatta ko bai halatta ba hadisi wani hadisi na farko daga aisha ta allah maɗaukakin tarki da ita ta ce anna umma habiba wa ummu salma radallahu anhuma zakara ta kanisatan ra'atha bil habashati fiha tasawir da nana ummi habiba anana aisha haka ne ko auki nana ummi habiba da nana ummi salma wa'annan mata guda biyu menene matsayin su a musulunci ummi habiba da kuma ummi salma dukansu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko dukansu matan annabi sallallahu alaihi wasallam to su su biyun sun ambaci wata magana dangane da wani coci da suka ga a cikin kasar habasha a cikinsa akwai wato kenan gumaka akwai gumaka mun gane wani fi hata sawir akwai gumaka an yi gunki an aji a cikin coci coci ne amma an yi gunki wato kenan an aji ha amma to aina suka ga wannan yaushe suka ji habasha suka gano lokacin hijiran farko ta musulmi ita ummi wadiyar ummi habiba tana daga cikin wanda suka je ummi salma tana daga cikin wanda suka je su ita ummi habiba ta je ta a matsayin bazawara ne ita kuma ummi salma tana da mijinta abu salma daga ita wannan ummi habiba a can habashan najashi ya daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina can ita kuma wannan sai da aka dawo madina mijinta abu salma ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai aure ta saboda mutuntawa da irin sacrifice da ta yi a rayuwa da ita da mijin nata abu salma da irin rigiman da aka yi lokacin da za su yi hijira da ita da mijin nata aka daddaki mijin nata aka kwace dan nata salman mijin ya gudu ya tafi madina ita kuma ta zauna ta bi mijinta ne ko kuma ɗanta da aka kwace shi salman ta ta abin nan kwana da kwanaki har wani ya zo ya same su ya ce musu ba ku ji tausayin wannan bayar allah ba ko ba ta ɗanta ta bi mijinta tun da aƙida ne a cikin zuciyarsu na musulunci ba za su iya ci suke ta ba aka ba ta ɗanta sannan ta fito za ta tafi madina ita ɗaya daga makka wani mushiriki ya zo ya same ta ya ce na za ki ta ce madina ya kwantar da raƙuminsa ta hau ya wuce gaban raƙumi sai da ya kai ta har bayan garin madina ce kin ga dabino a nan gurin eto nan ne madina saukake sa shi kuma ya yi kwana to da ku gwar taimakon da allah maɗaukakin sarki ya mata ta hanyar mushriki to daga bayan mijinta ya mutu ta da akwai sacrifice da ta yi mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta to su biyu su suke labarin sun ga wani coci a habasha akwai gumaka a cikinsa fa za karata zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam su biyun suka fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai wani coci sunansa kaza a cikin sa akwai gumaka kaza da kaza da kaza da kaza suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu as-salihu fa mata bana ala qabrihi masjidan yace ai su dama wannan haka suke kiristoci ba da yahudawa haka suke idan akwai mutum salihi a cikin su bawan Allah na gari babban malami mai ilimi ko kuma ma irin abidi din na wanda ya kame kansa nan to da zaran ya mutu sai kenan in an binne shi sai su mai da gurin ya zama masallaci sai ya zama saboda wannan kabarin sun yi masallaci a gurin irin nasu kenan masallacin ko saboda bihi tilka sura ko suwar sai su yi wannan gumakan gunkin wannan mutumi din sai su sai su ajiye a cikin masallacin nasu yake nan sai a rika kallon sa kuma ana ibada a rika kallon sa kuma ana ana ibada wala ka shira lil khaki wayannan mutane su ne suka fi kowa sharri a cikin halitta har halittar Allah me yasa ya faɗi haka saboda ai shirka suke yanzu wannan mutumi da suka yi gunkin sannan shine bai kuma abin bautar su kamar yanda na farko suka dauki ya gusa da ya og da nasir alhalis a matsayinsu na manyan malamai bayan sun mutu aka yi su a masallatai kuma daga ba aka koma ake bauta musu to su ma wannan abin da suke yi kenan wanda ya koma yana bauta wani ba Allah ba kuma ya kaga ba wanda ya fi sharri ba wanda ya fi shi wato sharri a rayuwa saboda ka sune sharadul karke inda Allah yawmul qiyama a wurin Allah masu yin gunki su sa a masallaci sune mafi sharrin halitta a wurin Allah ranar tashin alkiyama ba a nan duniya ba a nan duniya ba da Allah za su iya nuna mutane addini suke har za su iya jan mutane har za su iya abubuwa da sauransu amma a gurin Allah ranar tashin alkiyama in sun mutu wasu tuwo ba su ne wata kenan mafi sharrin halitta akwai mahallin shaida cikin wani hadisi kamar da wannan hadisi yana wani ishara ne akan abubuwan da ake yi a masallace wanda suke ba na musulmi ba ko yawa gumakan da suke ciki kamar zai zama mabudi ne akan wannan tafik din da muka shigo a cikinsa na'am zai iya kama da yadda wasu suke yi da buga hoton mutuminsa kamar neman dukkanin haka ne ai hanyar ake kama kadan kadan kadan kadan kadan in memory of ko in remembrance da sauransu obituary da sauransu ai duk wannan abubuwan da ka masa ka karanta masa addu'a ta minti biyu ko uku ya fi masa alkhairi a shi din ma kuma kai ma maka zaman lafiya dan ka zo kana tuno shi to me amfanin tuno zai maka la yi tsumina la yi guni min jiyo ka dauko ka yi hotonsa ka zo kana kana kana tuna shi shi wannan kallon da kake masa ba zai masa amfani ba kai da kake maka ba ba zai maka amfani ba ba abin da zai yi sai dai kara shagaltar da zuciyarka akan wani abu daban amma kai masa addu'a na minti goma ko kai masa wani sadaka na naira goma ko wani aikin alkhairi da zai iya samunsa na minti daya ya yi ya fi masa kai ka samu lada shi ma ya samu lada wallahu ta'ala ala an anas qal qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata fa nazala a'la al-madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai gabato madina da yazo sai ya sauka a anguwar da tafi ko ina tudu a cikin garin madina fi hayyin yuqalu lahum a wata anguwar wasu mutane da ake ce musu banu amr bin aufi taraka zauna in an ce hayu anguwa ce amma kuma za ka samu duka zuriya mutum ɗaya ne yawanci haka ne amma kuma hayu zai iya ɗaukar kowace irin anguwa ma amma a da in ka jance hayu banuwa ne to du zuriyar wane ne za ka duk yan uwan juna ne za ka samu ta kai gari ma ta ta iya kaiwa gari ma guda amma duk asalinsu gindinsu ɗaya فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشر ليلة النبي صلى الله عليه وسلم سيد يزونا أتكين سكوانا قوم شاهد yana zanna a wannan kabila banu amurko bin auf sun arsala ila bani najjar sanne sai aika ma banu najjar suwaye banu najjar wasu banu ne a cikin wannan banu aufi din kuma zuwa in tafiya ta tafiya ya kan samu branches to su wannan banu najjar din su suka fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mahaifiyansa yar banu najjar ne tarihin mahaifiyansa yar madina ne to a kabilan banu najjar din nan ne saboda sai ya aika masa su suka fi kusa da shi a jinance da kuma wato kina abin nan ta haka faja'u sai suka tafo mukallidi suyuf kowa ya rataye takwabinsa kowa ya rataye takwabinsa kun san da rayuwar rayuwa ce wanda take haka haka duk inda mutum zai je da takwabinsa in ta faɗi kawai shi kenan don kowa kwakwaci kanka ne kawai ake a wannan ranar sadaka sai suka zo su kowa da takwabinsa ka an ne an zuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati wannan labari da nake gaya muku kamar kai ka ce ina kallon annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wato kenan abin hawar tasa ko wa abubakar radiyallahu anhu na ga sayyidina abubakar shi kuma allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ridfuhu yana kutirna da shi wa mala'u bani najjar su kuma gayyar jama'ar banu najjar su kuma haulahu sun zo sun kewaye shi hatta alqa bi fana'i abu ayyuba har sai lokacin da ya zo ya sauka a nan farfajiyar gidan kofar gidan abu ayyub al-ansari lokacin da ya zo ya sauka a wannan wurin mun gane wannan wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu salatu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yayi sallah duk inda sallah ta same shi idan inda sallah ta riske shi to a nan yake so ya tsaya wato kenan ya sallarsa wannan shi ne wato kenan daga cikin dabi'unsa kenan kaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan tsaya tukuna sannan ya ƙara so la'alla wannan guri shine gurin da aka yi masallacin koba mun sai dai dan tsaya a nan gurin tunan sannan ya ƙara so cikin madina to lokacin da shigo madina kuma ya zo ya sauka a kofar gidan abu ayyuba al-ansari wa yusalli fi marabbi dal-ganam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin ko guri ne wanda ake daure awaki zai iya gyaggyara gurin kawai ya sallarsa wato kenan bai damu ba wa annahu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bana'il masjid yayi umarni yana so a gina masa masallaci a nan gurin a gina masa masallaci wato kenan a nan gurin dan haka fa arsala ila mala'imi bani najjar sai aika wasu jama'a daga cikin manyan dattawan banu najjar su zo su da suka zo su faƙala sai ya ce musu ya bani najjar ya ku ƙabilan banu najjar faminuni bi ha'idukum haza wannan lambun naku ko wannan filin naku wannan abin din naku amin kudinsa zan biya amin kudinsa zan biya so da ina son zan yi masallaci a wannan gurin ga manufa ta masallaci nake so zan yi a wannan gurin sau da aka ya kamata a ce na sai gurin na biya don na yi ginin masallaci a gurin kalu sai suka ce masalla wallahi wallahi ba zai yiwu ba la tsaimina ne la na ɗalubu haka ne wa samanuhu illa ilallahi ba mu neman lada a wannan gurin sai dai a gurin Allah madaukakin sarki kai wato muka sai mu sayar maka ka gina masallaci ladan ya zama naka mu ba muna son ladan ko to yanzu muna son za mu sayar wa Allah madaukakin sarki ne da haka ladan a gurin Allah madaukakin sarki ba a gurin ka muke so ba to da kake nan me suke nufi da wannan sun ba da guri a yi aiki masallaci a kai yawwa fakala anas sai anas allah maɗaukakin sarki mai yarda da shi mai ruwa yake cewa fakana fihi ma a lakum a cikin wannan fili da anaisa sai ce a faɗa masa kuɗinsa zai biya yana so ya zai gina masallaci akwai abubuwa kamar haka zan gaya muku su na farko kuburin mushrikina akwai kaburburan mushrikai a gurin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ake burnewa kafin ya zo kuma mutanen garin musulunta ba ko don haka su mushirikai ne ko da akwai kaburburan mushirikai wa fihi kharibun sannan a cikinsa akwai kuma rusassun gidaje inda an zauna an tashi kan ɗakin ya walgaje wani ginin gefe ɗaya ya faɗi mai zafi saboda shi ne da ake kinasa kharib ko rusasshen gida ko abin da suke cewa yanzu abin da mai ake ce masa ne kango yawwa akwai kango a gurin wa fihi nakhalun ana akwai bishiyar dabinai kala-kala a gudun akwai bishiyar dabino nan dabino can dabino can dabino can hakan nan akwai bishiyoyi na dabino da haka wayannan abubuwa guda biyu uku su ne a gudun to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci yake so yayi a wannan gudun fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada umarni bi quburil mushrikina fa nubishat yace ta ku kabarburan mashirkan nan daga iyaka ina ne zuwa iyaka daga nan zuwa nan duk a tone su duk sai aka babbake su aka babbake su aka babbake su aka babbake su aka tare karshe su a gefe aka je aka binne su a wani wuri ko aka kone sun ma bil karabi fasuwiyat sannan sai ce wannan rusassun ginin kuma duk a rushe su filin kawai ake so a gani sau da aka rurrushe aka rurrushe duk kuma ya zama kawai daidai wa daidai shine ma'ana fasuwiyat wabin nakali wa kutiya bishiyoyin dabino kwanci duk a sare su aka sassare su aka sassare shi aka sassare su fasafin nakala kiblatul masjid daga bishiyoyin dabino aka kai su aka jaka jera su a gaban masallaci alƙiblar masallacin aka jajjera su a wurin guri ya zama fili kenan kuma an sa wannan bishiyar da aka sassare ta can gaban masallaci ta yadda ko sun zo suna sallah mutum da bai sai zo ta gaban su ya wuce ba sai dai ya bi ta gaban wancan bishiyoyin dabinan sannan ya wuce waja'alu idatihi idataihi alhijara sannan aka sanya wato kenan wato kenan gefunsa guda biyu dungu-dungunsa aka sa wato kenan dutse ya zama kaman kaman kaman kaman fila mai karfi a kowane dungu haka ko gefe saboda za a gini in an gini sai a sa dutse an gini sai a sa dutse waje alu yankulun hajara ko a sakra suka dinga ɗaukowa dutse ɗin da za a yi wannan aikin da shi a kawukansu kowam yarta ji zuna alhali suna rera waƙoƙi a wannan lokacin wannan biyu sallallahu alaihi sallama ma'ahu kuma annabi sallallahu alaihi yana tare da su a wannan lokacin ana ɗaukowa ana kawowa ana zuwa ana sarowa ana ɗaukowa ana kawowa wanda za a yi ginin da shi suna tafi suna rera waƙoƙin da ake kiransa wato kenan arrajas ce rajas akwai abin su akwai suke sukan akwai a shi'ir akwai a rajas shi'ir shine cikakkiyar waka rajas kuma dan gajejerun wakoki ne hakan nan wanda ba su kai abin masanan shi'ir yakan kai ina jin kusan daga baiti goma isama rajas kuma zai iya zama yan baituttuka yan kaɗan haka dai dan na wasu kwakwalwa dai haka da ɗaya kewa da sauransu to saboda haka sai suna yin irin wannan daga cikin cewa Allahumma la khaira illa khairal akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah bab eh wa huwa yaqul shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la khaira illa khairal akhirah ya Allah in banda alkhairin lahira babu wani sauran alkhairi kuma Allah addu'a da nake fakir lil ansari wal muhajira ka gafarta ma mutanen da suka hijira daga makka suka zo nan madina ka gafarta ma kuma su ansar din ma wanda suke taimaka musu a wannan lokacin saboda haka wannan shine abin da suke wannan hadisi yana da darussa da daman gaske daga ciki da ya nuna mana mahallin sha cewa ya halatta za a iya fito ne kaburbura na mushrikai sadaka wannan hadisi ya nuna mana cewa eh tabbas za a iya tone kaburbura na mutanen da suke kaskantattu ba ku alal idlaki ba ya tunda yace kaburul mushrikina ya yi tattonewa amma yanzu kaburburan musulmi a ja tattone su a wani abu in dai ba larurin gaske ba ba zai zama halal ba yawa amma mutanen da suke kaskantattu wanda ba su da kima a addinance za a yi tone gurin a gyara gurin a yi wasu abubuwa da su lantana ma kuma kaga nasa ma masallaci aka yi an tone shi an yi mai da shi wata kiran masallaci an mai da shi ya zama masallaci sannan ya halatta a aikin masallaci a yi gayya ko annabi sallallahu alaihi ya umarni a gina masallaci don haka kaga ba shi shi kadai ban duk da cewa ya bugi kirji zai sai gurin amma ba su sayar ba sai suka ce sun ba da shi fi sabilillahi yauwa kuma mu wani mutum ɗaya ma ya saya ya halatta dan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ko daga baya sayyidina usman ya sai filin da ya fi na masallacin da duka ya haɗe ya gine a masallacin a lokacin abinan ɗinsa da haka shi yasa ka ga ya kai girman da yake a yanzu ko kuma ya kai kusan haka daga bayansa zamanin ɗaya daga cikin gwamnatin banil abbas nake jin su kuma suka saya suka sake a abdulmalik bin marwan yana cikin da suka sai suka da buɗa a masallacin ya samu dai ƙari ya kai biyu ko uku har ya kai kamar yadda yake a yanzu sau da aka ya halatta wannan ma akwai wani darasi da za mu yi samu cikin hadisi? na? yauwa duk inda inda yauwa in ana tafiya kwana cikin wani hali lokacin sallah ya kawai sai a tsaye a yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son haka a rayuwarsa kana karanta da inda kana da iko lokacin da ake tafiya lokacin sallah to ka sai kai sai a ci gaba to da ai rayuwar gaba daya sallar ita ce kan gaba ko ita ce albarka ta farko yawwa duk sauran abin da za a je a yi mai yawa abubuwa ne na duniya ka sai a gabatar da sallah wato kenan yafi wa alaikum assalam wa rahmatullahi a shi kenan in lokacin da suka tsaya sai a yi sai a yi amma dai kai da kake da control ko motar ka ce ko kai kake tukawa ko kuma kana da bakin magana to lokacin ya tsaya sai a yi in ba ka da shi sai ka bashi sai lokacin da suka ga dama suka tsaya sai a yi ba wani matsala in dai lokaci bai fita ba in dai lokaci bai fita ba amma in lokaci zai fita wannan dole musu magana sai a yi saboda tana da lokaci in lokacin ya fita kuma kaga ya zama abin nan kenan malami abin da ke girma duk lokaci idan ya tsaye saboda ne rayuwar nan ba su yi da kana tafiya da yawa to abin da muke faɗa kenan shi ma kansa annabi sallallahu alaihi ya fi son lokacin sallah ya tsaya a yi eh ka gani ce yana son sallah a lokacin da duk inda sallar ta riske shi a guri zai yi wannan kenan sannan kuma wannan kamar yana nuna mana cewa irin wannan rajas din ko shi'ir wani lokaci idan mai ma'ana ce mai darasi ne musulunci bai cika kyaman ta ba saboda aka ga gashi nan sun nuna cewa suna yin wannan rajas din suna cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhira wa akhir lil ansari wal muhajira akwai ne kita ilal mushrikin qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina sai ce abaina abaina wani kuma lokacin tenon abin nan kandak kenan ko da sauran lokacin da ana tonon kandak da za a yi yakin gwalalo ba sun tona rami suka kewaye madina ba to da suna wannan ai sun yi wannan irin rajis din suke cewa wal mushriku na karba ga alaina wa in aradu fitnatan abaina sun yi irin wa'annan sannan kuma da za a yi aure suna na aisha za su kai wata amarya yake ce a kuna tafiya su lululu haka babu waɗannan waƙe ai ku ɗanyi mata waƙe mana na ɗaya kewa irin waɗannan haka abubuwa to amma su zama su masu karantar da darasi wani lokaci mutane yan an ba da inci ɗaya sai su tafi kilomita ɗaya to shi ne matsalar sai su tafi kilomita guda to shi ne matsalar amma wani lokaci saboda ɗebe kewa da abin da ya sa suka yawanta waka a zamanin jahiliya saboda tafiya yanzu misali daga makka mutum zai tafi yaman a kan raƙumi ga garjin rana ga sahara babu bishiya shi bai san komi na alkur'ani ba bai san komi na rayuwa ba sau da aka menene kaɗai zai ɗebe masa kewa sai waka sau da aka sai su tafi suna ta yin waka wani ita take ɗebe musu kewa haka haka haka har su isa to musulunci da zo bai hana ba sai dai in ta alfasha ko kuma ta barna idan ya zama mai ba da darasi ne ga malamin masu rubuta littattafai da yawa na na fikihu da na hadisai da menene a wakoki ko da irin su imamul qurtubi ko menene qurtubi ko ya hayal qurtubi dari ai kaga fikihu ne ibnu ashir fikihu ne ko ibnu rashid mafsat ibnu rashid ko muqaddimat ibnu rashid waka ne alkali wannan na andalus na mai sunan sai ba alkhali iyad ba alkhali abubakar ko mai asimiya tufatul hukami kaga gaba ɗayansa su ashalul masaliki duka wa'annan kaga misbahul minan eh misbahul saliki kaga duka wa'annan da waƙoƙi aka yi su duka wani suna karantar da fikihu ga na nahau tun daga kan abin nan imamul hariri wannan eh a mukaddama abin nan abin nan sunanta ne a ba alfiya ba kasa sosai kafin su yi dima tukunan wannan na farko da wanda ake na hau da shi littafin farko da rajin tsaya to sama da ajirumiya inna lillahi inna ilaihi wannan littafin waka nan na hau nan na hau ba sunan ne subhanallahi sunan ne eh inna ya kwanta min wallahi to kaga littafin na haule an yi shi wannan da waka ga alfiya ta imamu suyuti ga kafiya da sauransu ga littattafan hadisi da aka yi da ulumul hadis da aka yi tun daga kan bai kuniya yi sama duka wayan kaga duk da wakoki aka yi so amma waka wadda take mai amfani ko yawa ba waka irin ta masu jiniya menene jita da piano da sauransu wanda suke abin nan ba wallahu ta'ala ala mu ci gaba za mu har yanzu a ƙarshen wannan babu halaccin sallah a wuraren dabbobi da suka yi yawa halaccin sallah a gurin abin nan a daurin da abu inda inda ke daure dabbobi ba kaman awaki kaman shanu kaman a raƙuma akwai maganganu a kansa kiwaki awaki yawa kuma a shanaye suka ce yawa raƙuma suna ciki in ya zama gurin da suke tsaye ne kana kallon gurin a tsabtace za ka iya yi amma in ya zama gurin ɗaure raƙuma ne da ne dimin da'imin malamai sukan karhanta saboda wasu ma- raƙuman matansu suna yin haila ba kamar sauran dabbobi ba ne na'am yau su kuma kaga sauran dabbobi da ya kamata a cinta naman su da fitsarin su da kashin su duwanan ba najasa bane su din ma hakan ne amma kuma wanda suke hailan zai zama kamar jini to kaga ai jini kan ko na ma menene in ya- in ya taba mai sallah ba a so ko yau to shikenan ko da dabbar halal ne jinin ta zai zama ba a so ya taba gurin da zaka yi sallah ko kuma jikinka lokacin zaka yi sallah to wallahu a'lam babu salati fi mawadi al-ibli gashi ma yazo shi babin da yake magana akan hukuncin sallah a gurin da aka ajiye rakumi an ibn umar radiyallahu anhu annahu kana yusalli ila ba'irihi abdullahi dan umar yakan daure rakuminsa ya sa rakumin a gaba kuma ya sallah kaga rakumi ne namiji ba'ir ko yawa namiji in na mace ce in mace ce sai a ce mata naka sai ce salli ila naqatihi kana nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi alqaswa da sauransu to saboda zai iya yin wannan abla dan umar an ganshi wannan wa qala yace ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hakan nan saboda haka kaga gurin da ake daura rakumin ma ba matsala amma ba alal idlaki ba nan kaga daure shi kawai yayi yayi sallah a gabansa amma in ya zama makuncin su ne nan ne mutum- malamai suke da dan abin a kansa karama kallon ba uhum.
lafazin ibil ba zai dauki hada na kan
ibil zai iya daukan naka zai iya daukan ba naka ba ya danganta ga inda aka ai kalma batta da ma'ana kowace kalma da ka gani a kowane yare kalma gundarinta bata da ma'ana sai an sa ta a guri saraka yanzu gurbin da aka saka ne idan an sa ta a gurbin wa min al-baqar isnan wa min al-ibil isnan ibli adan ya hada da mace da namijinsa yauwa amma kuma akwai inda za a yi amfani da ibli ya zama namiji ke nufi naka akwai inda za a yi amfani da ita ta zama ta yake ke nufi akwai inda za a yi amfani da ta zama rakuma ake nufi yauwa kowane yanzu ka ce mutum ko ka ce namiji kar kowane namiji ya zo zai iya daukar mata wani lokaci ko yauwa in ka ce wa layalin ashar ai ayyamun ashara ake nufi da sauransu sau da aka kalma sai in an saka ta tukun a cikin jimla sannan ne ake gane tantancewa ma'ananta sau da aka zai iya ɗauka zai kuma abin nan ina ne muke babu musa babu man sallah wa kudamuhu ko tanuru idan mutum akwai akwai abin yin kosai a gabansa tanur tanda da ake waina mutum zai isa ta a gaba ya sallah aunaru ko kuma ga wuta masu jin diri- dimi sun fura ko wata wuta ta tukuba ko wani abin nan ga wuta a gabansa ga shi kuma shi kuma anan ta sallah ta kama shi zai iya yin sallah au shay'un mimma yi ubadu ko kuma wani abu cikin abubuwan da ake bauta masa fara da bihillah amma shi ba kome ke nufi ba Allah ke nufi abin da sa aka kawo wannan mushirikan kasar farisa iran da wuta suke bautawa yanzu kai ga wutar kasko a gaban ka za ka yi sallah amma kai ba niyyar ka wancan ba ne za ka iya yin haka ko kuma ga gungumen ice mushirikan maka da suna bautawa ice su sassaka amma kai ba nan ne a zuciyanka ba za ka iya yin sallah akan wannan ya in kai sallah aka tayu ko ko kuma mutum ya shiga larurin da ga gunki ma a gabansa misali a ce tafiye-tafiyen ka yayi yawa kuka je wani kasan arna bayan da za a yi sallah can to koyi a nan gurin kuma ga do'ar abin nan ne ko a cikin coci ne ko kuma gurin da gunki wani lokaci ma ko a biya falo da sauransu amma kai sallah za ka yi tsakaninka da allah haka ya halatta ko sai mutum yana yawa duniya zai ga abubuwa da yawa ya halatta haka ko bai halatta ba shine abin da babu yake abin nan ya kawo hadisai hadisi na farko daga Anas an maliki Allah da shi yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya an-naru wa ana usalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an gitto min da wuta ni kuma lokacin ina yin sallah akwai lokacin kuma kamar al-imam al-bukhari ya amfani da wannan ya nuna basirarsa da kwarewarsa a wajen ilimin fikihu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru a cikin sallah yana cikin sallah aka nuna masa aljanna ko sai ya kaman zai je shi sai kuma da aka gito wuta sai ya baya har kaman zai tabo mutanensa to lokacin da wutan nan take gabansa ai mutanen farisa suna bauta wuta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sallah yake ya fasa sallar bai fasa sallar ba saboda me innamal a'malu bi niyyati wa innamal li kulli imri'in ma nawa kenan fiqhun da Imam Bukhari ya zakulo a wancan kissar ya kawo ta kuma wato kenan anan kenan dan ya yalwata wa musulmi cewa ko ina suke ko meye a gaban su idan laruri ta samu kaga shi ma lokacin da ya shiga sallar ba wuta ne a gabansa ba amma kawai Allah ya kawo masa ne da wutan da aljannar gaba ɗaya lokacin ana cikin sallah kuma ya ga kowanne sauraka idan laruri ya same ka a cikin wani yanayi sai ka buga ta a haka sai a yi gaba ko ko sallah cikin airport na kasan arna ko a hotel wani gida an kai ka daki kawai duk cikin sufotuna ne na arna da sauransu kun tafi england ko wani america su wannan ba komai bane a gurinsu ba ko dakunan cikin hotel eh akwai abubuwa a cikinsa irin wanda kai bai maka ba amma yanzu laruri ya kawo ka na rayuwa ya za ka yi to ina mal'amalu bin niyati da ka idan kai sallanka a nan gurin ko a cikin wannan yanayin cikin wannan halin ba wanda ya sai cewa tukinan ba ta yi ba babu karahiyatu salati fil maqabir babin da yake magana akan cewa makaruhi ne ai sallah a makabarta ko sallah mutum ya je makabarta ya sallah a wurin wasu sukan je su yi haka na ko sai su saka barin babansu ko dan uwansu ko wani malamin su ko shehin su sai su saka ba sai su yi sallah to yin sallah din a makabarta makaruhi ce sai dai idan laruri ya kawo da haka na tilas kenan an garbo daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakizuha quburan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu min salatikum ku sanya wani bangaren sallan ku wato ke nafi buyutukun a cikin dakunan ku ba kuna sallah kullun a masallaci ba kai azhar a masallaci la asar a masallaci mangariba a masallaci an yi ma a cikin masallaci ka tashi ka buga nafilan ka a cikin masallaci ka tashi ka tafiyan ka sai ta a'a wani yankin sallan ku kuna ya cikin daki ba sallan farilla ba sallan nafilfili ma'ana kamar hadisin yana cewa ku rika yin nafila cikin dakunan ku kawai fi buyutikum wala tattakizu ha kubura kada ku rike ta wato kenan makabarta kada ku dauki dakin naku ya zama makabarta a gare ku me wanda yake nufi ba a sallah a makabarta amma ana sallah a daki ko yawwa yanzu dakin nan da muke ciki nan in dakin kwana ne ko menene bambancin sa da kabari kabari an tona nan an tona nan an saka an rufe sama ɗakin naka ma haka ka yi ka gine nan ka gine nan ka rufe saman ka shiga ciki ka rufe ka kwanta na kabari kake ko ba haka ba sadaka akwai kama akwai ta shabuhi illa ya ka wancan ya fi yalwa wancan kuma sai da ka mutu aka saka ka wannan kuma tun kana da ranka ka saka ka a ciki saboda haka idan kana sallah to shine bambancin su wancan ba a sallah wannan kuma ana sallah a ciki wancan ba a sallah wannan kuma ana sallah ce allahumma sai dai idan laruri kamar da muka faɗa an samu wata bayar allah da ta mutu annabi sun tana kula da masallaci ta zuba ruwa a gurin alwala ta share masallaci ta yi menene menene ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba kwana uku bai ganta ce na bawa Allah mai gyara mana masallaci ai ta mutu a'a yaushe aka ce tun shekaran jiya ce ba za ku gaya min ba ina take an kai ta kabari ina kabarin na ta aka je kabarin sai mata sallah to kaga wannan laruri ya kawo haka in aka samu mutumin da ya mutu ba a masa sallah ba kuma akwai bukatan a yi masa sallah wala Allah za a iya zuwa sai a yi masa shikin na wannan amma ba zai zama gabarta gurin sallah ta da'iman ba ko sallah ta ta nafila mutum ya rika zuwa yana yi ko kuma a mai da gurin ya zama nan ne gurin sallah farilla ba a'a ba a son yin hakan nan magabatar ya je magabatar ya je babun to ga wani sabon babi kuma ana ina?
suna tare da samansa suna tare da samansa? to ana aisha tare da Allah ana kala ana aisha ta wa bin abbasin radallahu anhuma kala da na aisha da abla dan abbasin Allah da suka ce lamma na zalabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya ya sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya mai tsanani afika ya tarahu kamisatan ya dinga jawowa wato kenan wani mayafi haka lahu nasa ala waje ya dako ya jawo ya rufe fuskansa ya cire ya dako ya jawo ya rufe kansa in ka ce dafika kamar ya zo da tsari na abin nan tashi da fi'ili ne ma dai amma da ya fi nuna mudara'anci kamar yana ta yi yana ta yi yana ta yi saboda kasan mara lafiya in yi haka sai dan ji daɗi sai ji kuma ba daɗi sai ya sake canjawa na kuma duk dan ji dan relief kaɗan sai kuma ji kuma abin ya dawo da hakan nan faizar tamma in ya jawo ya rufe kansa idan ya yi gumi biha da wannan kashafa hasu kuma ya yayi a wajen yi fuskar sa mai Allah yana jin dare dare in ya jawo kuma an jami tika da kuma ji zafi ko ya yi mudurin tsari jawo rufe haka nan ne fakala sai yake cewa ko kaza yana cikin wannan yanayi na tsananin rashin lafiyan da bai tashi a kansa ba sai ya ce la'anatullahi alal yahudi tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa wan nasara da kuma wato kenan kiristoci gaba daya Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu da alan Allah ta tabbata a gare su da Yahuda da Nasara. Ittaka zo kubura an biya ihin masajida. Illar wannan ko kuma dalilin da ya sa yi musu wannan mummuni addu'an shi ne wannan. Ittaka zo kubura an biya ihin sun rike makabartar annabawansu masajida ya zama nan ne masallatansu. Shi ne illan kenan ko? Me yasa aka musu mummuniyar addu'a saboda wannan? saboda duk lokacin da suka riki makabartar annabawa ta zama wato kenan makabarta yanzu bauta za ta koma kan annabawan ne su da annabawan suka suka suka karantar da tauhidi yanzu za su musu ne tauhidi maimakon abautawa Allah ba da kuke sake hankalin mutane zai fi karkata saboda ɗabi'ar ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam yana son wani abu na zahiri kuma abu na zahirin wanda yake yana da ɗan abin da ake kiransa karikul ada a little bit extraordinary to yanzu zaka ja hankalinsa yanzu me yasa ni bokaye zaka kafin mutum ya shahara abokanci sai ya shahara da yayin wani abun da kwaman man bai ya ganewa yau to sai su fi girmama abun nan yanzu misali da zaka fita nan layin ka je ka dako ice ka saro ice bishiya ta garin nan ba ta ko ina ba kankare ta kankare bawon ya zama fari sol sai ka suka manori ka kafa sai ka kafa mata wasu allurai da gefen da gefe da gefe sai ka kafa wani abu a tsakiya sai ka dora wani abu wanda ba a gane shi ko wani kaho ko wani abu na gashi bunsuru ka zo ka shimfiɗa wani abu haka na wani buzu ka zo ka ajiye ka ajiye kwano ka gani a gurin ka tafi karka cewa kowa komai duk wanda ya zo sai ya yi tunanin wani abu wanda yake extraordinary wasu zagaya sun zo suna sa sadaka ma a gurin saboda yanzu kayi creating wani aura wadda za ta ja hankali to kullum suna son wani abu wanda ke jazzab me yasa masu bidiyoyi suke cin nasara saboda kullum suna da abin da zai dauki hankali musamman yara matasa samari da zaran suna wani abin da zai dauki hankali yanzu ne zaka ga sun abin nan wani lokaci zaka ga wasu kungiyoyi sun fi cin nasara ta hanyar wasu abubuwa na bidiyoyi na jan hankalin mutane a tafi nan ayi kaza a tafi nan ayi kaza a tafi nan ayi kaza habba sai kaga mutum yana gani kamar wani aljanna yake zuwa kamar yana zuwa jihadi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi gari kaza saboda a tafi gari kaza a engaging din su da program wanda yake kafin su an kara kuma tafiya ta yi ta yi nisa to haka ne to dalilin da yasa bokaye ma suke cin nasara kenan in ka zo sai yayi maka wani abu wanda yake abit extraordinary sai ja hankalinka da wannan ko to lalla aka ce wannan annabi ne kuma gashi kabarinsa ne annabi na kuma duk mutane sun yi tafaki mutumin kirki ne a kabarin nasa to aka mai da shi nan ne gurin ibada to masu kula da ibadar gurin nan su kuma su ne za su dauki dawinar ba da wa mutane labari na extraordinary abin nan na kawarikul ada na wannan annabi sai su mai da shi hanyar cin abinci ta sai su koma komai shi za a bautawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya la'anci yahudu Allah madaukakin sarki ya la'anci nasara ma dama wata kinan suna yin wannan abubuwa kaman yana faɗan wannan ne saboda ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsine musu eh akan ayyukan su ya karantar amma akwai wani abin da yake so ya harba karan musulmi su yi bayan ya mutu shi yanzu na kan rashin lafiyar mutuwa ko wanda ba zai tashi a wannan rashin lafiyar ba kuma ya san abin da yake faruwa don haka sai ya sa wato kenan kaman ka'ida shi kar a masa haka akan kabarinsa yawwa ce saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsine musu dalili shine sun dauki abin dan annabawan su su zama wato kenan masallaci a cikin wata riwaya ce fa inni anhaakum an zalik ni ina hanan ku kar ku yi haka kuma bayan ma haka tunda bayan waɗannan wanda ya yarda da su ba za su yi ba mai yawa almajiransu ma ba za su yi ba za a iya samun wasu mutane daga baya su zo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam su mai da shi wato kenan wurin ibada sai ya daga hannu ce Allahumma la taj'al qabri watnan yu'bad Allah karka sa kabari na zama gunki abin bauta to haka sai Allah madaukakin sarki ya ansa sai sa mutane wanda suke masu tsanani a gurin wannan kabar ba za su taba rinka ka zo kai wannan abin ba wallahi ba za su zo ba hatta lokacin da extension na masallaci ya ciyo har gidansa ya hada ya mamaye har kabarin nasa sun ware gurin sun kuma kewaye shiga shi a jikin rauda sun kewaye sun masa daki an yi sarka-sarka wanda in ka zo dai za ka elekawa za ka gani tudun gurin za ka gane wannan ne kabarin alisa sanannen abokan na abin nan amma ina tabbatar maka abin da za a baka gudun bai fi minti da ko biyu ba allah ba za su fi minti ko ɗaya ko biyu akan kowane kabari ba kana da ce kayo kalli kalli kalli kalli kalli hayya mashi hayya mashi ba za su barka ba Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ansa ta bashi mutanen da suke masu tsananin ra'ayi wanda za su tare gurin kuma wallahi kana wucewa kawai sai ka ganka kawai a waje masallaci gashi ka tawo daga cikin masallaci ta ko ina ka biyo ka shigo cikin rauda daga rauda ka fito ka bi gashi gate haka just bai fi dan fadin tsakanin nan da nan ba gurin kana wuce kabarin sayyidina umar sai ga ganka a wajen masallaci ka fita cikin masallaci a gurin kuma an sa wani igiya an rage gurin kar ma mutane su zai a gurin ku tafi kawai ba an yi ba shikenan ba za su taba bari ba to shi yasa Allah madaukakin sarki an sa masa ta hanyar wannan addu'ar ta su da haka gurin nan ba zai zama abin nan ba ta ko cikin baki a bara a barka ka je kai wasu abubuwa wanda ba su dace ba in ka tafi garin ku dai ka je kai amma in ka zo za ka yi wallahi ba za su baka kuma yara matasa zake saka a gurin masu ilimi na taba ganin wani yazo da littafi zai musu zai zai zai zai ja da su da littafin nasa suka kafa masa hujja wallahi wannan akan ido na aka yi shi a cikin makabarta ai imam malik ya ya da suka ce a ba imam malik ba zai yi abin nan ba suka buɗo suka ci kai buɗo littafin naka karanta ya buɗa maka suka ce wa qala malik bin dinar ya ce a malik bin dinar daban malik imam malik da kake fada daban ko malik bin dinar kuma da ya fada ga abin da yake nufi aka gaba masa hujja wato kina akan sa yayi gaba amma mutanen mu sai sun yi wasu sun fita sai sun je sun tsaya ta gurin ana koran su dai sai sun tsaya su yi wasu abubuwan da suke yake cikin zuciyarsu da suka tafi kuma mu an kore su su zagi mutanen suka kore su shiga cikin makabartar madina suna ta kokarin su je sai abin da ba shi kenan ba na ga wani da zai tafi wani mutumin iran a nawa zaton har abin da aka bashi karita ka gurin ga yanda yake yayin da ke zai zai da zai zo har kabarin sayyidina usman ya yi la'anta yadda zai tantance tantance da yake kabarin sayyidina usman yana nan wallahi kuma da kunne na naje yana yi da kunne na zai biye biye biye biye biye da kai na ga wani ya ɗebi ƙasar haka ya zuba aljihunsa zai tafi da ita garinsu da sauransu to Allah yake yi to masha Allah lokaci yayi to zamu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai ba mu ikon aikata abinda muka kuskura Allah gane da mu kuskura Allah ba mu ikon gyarawa insha Allah ba za mu yi karatu ba sai next week yawa wancan littafin tunda ba mu yi photocopy eh arba mm gram yanzu ba ana azumin arfa eh ana azumin arfa su ko ranar next week ko ana arfa ko ok sai afawu kenan sai bayan sallah kenan insha Allah juma'a ne arfa eh ranar arfa kai ya kamata mu yi azumi ko ta Allah nuna mana akwai tambaya